واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وعلى الأخرة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل قراءة الدافع عن تجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح وأن بابا مالمي شيخ أحمد بن محمد بن عبد اللطيف الزبيدي يربط وأن أن أيش هجرتنا للشكرة ريتقص da goma sha uku ya rasu uku ya rubuta wanda muke gudanarwa a wannan masallaci na umar bin khattab har yanzu ne muna a kitabun sala kitabun sala ne mu muna a za mu ci gaba da karatu a babi na hadithi na 292 ina karkashin babin alkhawfa wal mamar fil masjid go ko an karanta hadisi ibn abbas a babin an karanta yawa ina garan nan manta muka da shi ko kuma lokaci babu da khawfa wal mamar fil masjid babe wanda yake nuni a sayin ƙohohi ko tagoguna da kuma mumar hanyoyi na ficewa wanda za a shiga ko a hutu saboda gosulo a masallaci wanda masallaci guri ne wanda ake bukatar ya zamanto da akwai nutsuwa da kuma nisan tashi daga dukkanin waɗansu abubuwan da suke abubuwan shagaltarwa ne wanda yana daga abin da zai shagaltar a samu masallaci ya kumtata ma'ana babu ƙohohi wadata wanda suke na huta ta yadda zai zama an samu matsatsi musamman wancan lokaci da maza da mata duk a haɗaki ma'ana masallaci ɗaya ne su lokacin nan salam ba wai nan ga masallacin maza ga masallacin mata a duka dai masallacin shi ɗaya ne shine na maza shine na mata sai dai sahun mata yana bayan sahun maza shi yasa akwai babun nisa wanda abdullahi bin umar tun da aka ware wannan kofa bai taba babi ta nan ko da ko ba a sallah ba kenan ana saunan shine kuma mata ma suke gaugawar juyawa kafin maza hadithi na motsa aisha radiyallahu anha take cewa kanat nisa mata sun kasance suna halartar sallah tare da manzala salisara fayan sarifina sai su juya bi murutsihin na maye arfuhunna ahadun mina da gadas suna saye da maɗauransu babu wani ɗaya da yake iya gane su saboda yadda ake yin asubaƙin da wuri kaga mata suka juyawa kafin maza kamar yadda za mu gani a gaba عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه ما جي صلى الله عليه وسلم يا فتو أرش الله يا ودى إتجي النبي صلى الله عليه وسلم يا بردوني أجن أرش الله يا الأجلي آسبا رأسه بخرقة يا دوري كيشي دواني يلي فقعد على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم يزوي حوصة من منبري wannan ya nuna ƙarfin hali da jajircewa na annabawan Allah yadda Ubangiji subhanahu wata'ala ke rakkaba halittar annabawan shi sabanin halittar waɗanda ba annabawa ba shi yasa annabi yakan jurar abinda mu ga magari ba mu iya jura wani lokaci manzo sarasa an tambaye shi aka ce ya rasulullah innaka su akana masassara ce na'am ana aku kama yi akwai rajulai ne minku ina masassara amma limkin masassarar da mutum biyu a cikinku suke yi haka ne nake yi to kaga jarrabawa su ta yi jarrabawa ma shaddul ibtilal an biya kuma al'amsar fal'amsar ciwon kan da za a ɗora ma annabi to mu in aka ɗora mana domin jikinmu bai iya ɗaura kamar yadda masassarar shi jikinmu aka ɗora mana to kawai zai fashe ne ya narke ba ƙada alal mimbar fa hamid Allah wa tsina ali sai gode ma Allah ya bi Allah subhanahu wa ta'ala haka ake son kuma da ya ya zamanto mai ƙarfin hali kar ka zamanto mai raki raki ɗabi'a ce ta waɗanda suke mata mai gajen haƙuri shi yasa yana daga abin da yake ragewa tauhidi yawan attashakki mutum bai da lahiya kawai ya ta yawan ce ma mutane ban da lahiya ba tare da wani sababi ba ba a san haka nan ana san da iya zama mai ƙarfin halin shi yasa za mu ga irin su shek abdulaziz ibn baz suna halin rashin lahiyan da ya kai matuƙa amma haka za a ɗauko su a kai su su gudanar da darussa ba tare da wani ya gane yanayin da suke ciki ba za a kama hanya zuwa likita lokaci ya yi amma su yi ilka'in wani abin da ya zama to sun saba ilka'i to haka ake son da'iya kare zama wata karamar rashin lahiya ta sa ka miƙe ƙafa ka ƙi zuwa gudanar da wata da'awarka ko kuma a'a sauraron wani abinka na ilimi ko zuwa ɗaukar iliminka ba san wannan abu yusuf ɗalibin imam abu hanifa allah cikin shi da rama wani lokaci ɗan shi ya rasu amma nan bai hana shi ba halartar majalis ya sa a kimtsa shi a ce a binne shi shi kuma ya halarci majalisin ilimi to ana son ɗalibin ilimi ya zamanto mai ƙarfin hali karka zama wanda yake mai gajan haƙurin talauci mai gaja hankulan rashin lafiya musibu saboda shaddil ibtilal al'ambiya kuma al'amsal fal'amsal ibtilar rajul bi qadar dini to bai kamata wa ɗalibin ilimi ya zama to kenan mai raki akan talauci in ku har ba za ka iya haƙurin talauci ba kana ɗalibin ilimi to kawai tattara littattafai a je su je ka kasuwa kamar yadda abin farji abdurrahman ibn jauzi ya kawo wannan ce in baka yi ba hakurin talauci kamar wani baka yi hakurin kaza ba baka ya ce to ka tattare yana kai na ka tsawo kaje kasuwa kamar wannan kamar wannan haraka labudda kenan ɗalibin ilimi sai ya jure ma jarrabawa daban-daban kamar yadda annabawan Allah suka jure kuma labudda ya zamanto kenan wanda yake mai karfin hali mai jara'a saboda mutane kai hutulas ne in kai kuka to kuma mutane mai za su ci shi ne kuskuren da wani lokaci ake samu waɗansu daga du'at a mahalli na jarumta sai su yi kuka sai da na baka radiyallahu ta'ala anu kaga aisha radiyallahu ta'ala ana tana ba da misali irin yadda yake da karaya na zuciya aka abuwa na tsoron allah yake da yawan zubar da hawaye don tsoron allah subhanahu wa ta'ala amma tare da haka lokacin da mazalarsa sai bar duniya kaga a lokacin sayyidina Umar duk da matsayin shi amma ya kare bai iya mallaka kanshi ba wasu na kuka wasu kaza amma sayyidina Abubakar a shi da aka san shi da kare zuciya da gaugawar yin kuka akan ababe wanda suke na tsoron Allah to amma a nan din sai ya jajirce ya daure ya zo ya bude mazalar salasala ya sumbaci mazalar salasala ka gani ya faɗi cewa kana kamshi kana raye da bayan kabar duniya ya hoto ya karanta ayoyin qur'ani kaga lokacin da wasu ma cikin su bai iya daukar su suke faduwa to akwai mahalli na jara amma ba kowane lokaci bane zaka zo saman mumbari ka washe da kuka kaga irin kuskure ana samu misali wani da ake gwada a waya lokacin sai ya dauko maka yana kuka buhari maka ta yi karhin talaka kaga yana kuka a saman mumbari kaga wannan ba daidai bane kai ɗalibin ilimi a same ka kana ma abinci kuka to kaga talaka kuma wanda yake gama gari jahili kuma ya ce in dai har kai ɗalibin ilimi za ka ringa kuka abinci to kuma gama gari ya ce kaga nan gurin kama a gehe ɗaya sai zama ana koya ma waɗanda suke awam kenan rashin jajircewa da kuma tsayuwa kan ababe to ba komi ba ne ba ake yin kuka kowane abu yana da mahallin shi sun makala ya ce inna wulaisa minan nasu ahadu a cikin mutane gabaki da inna wulaisa minan nasu ahadu kaga dai sai amfani innahu lalle ku san cewa laisa minan nasu bai zamanto ba minan nasu daga cikin mutane ahadun ya ka zo da na kira bayan kenan korewa aman na alayya mafi baiwa a gare ni mafi kyauta a gare ni fi nafsi wanda ya mun kyautar ran shi gaba daya wa malihi duke shi gaba da min abi bakar bin abi kuhafa kamar sai na abubakar walau kuntu muttaqidan min an-nas khalilan inda a ce cikin mutane ina rikar badadi la tafattu abubakar khalila da na riki sai na abubakar a matsayin wanda yake badadi to sai dai matsayi na kulla kenan matsayi ne wanda yake jaza kaɗe ta wanda ake bukata in wanda bai da kini bai da tamka a gurinka to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zuciyar shi ubangi subhanahu wataala shine khalil din shi shi yasa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walakin kullatul islam a wani gurin sai ya ce inna Allah attakhadhani khalilan kamar takhadha Ibrahim khalila to kaga wane ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyar shi Allah subhanahu wata'ala ne a zuciyar shi babu wani wanda yake da wannan gurbi a cikin zuciyar sallallahu alaihi wasallam wanda ya kai wannan suddu anni kulla khawkha yace ku toshe mun dukkanin wata kafa dukkanin kenan wata koha wani windo ko kuma koha aka ce khawkha shine kenan taga da ake yi ko kuma wata kowa da za a yi wanda shi ne ma sai a ce ma gurbin da za a yi alkuki wanda ko da bai huda bai zama waje to amma nan ana zance wanda ya huda waje wanda kenan zai ba da iska ya kuma ba da haske fi hadal masjid kenan a toshe kowace hanya kowace kafa gaira khawfata abi bakr in dai ba kafa ba hanya wadda take ta sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu ma'ana sai kofar shi kawai wannan hadisi abin da yake nunawa kenan ya halitta a yi ƙofofi daban-daban a masallaci kuma ko da kuwa ƙofofin nan za su bayi zuwa ga cikin gidaddaci matuƙar ba zai bayi zuwa ga kallon cikin gidan ba kamar misali kana makwabtaka ta gehe na masallaci da an nemi a yi wata ƙofa wadda za a samu iska to kar ya zama toka hana wannan sai dai in allahumma ya zama kenan daidai da kenan gaba ce wanda za a ce ana kallo gida to kuma kaga haramun ne ya zamanto an kallo amma daga sama da an yi kafa kafa kai ma an nema ta gidanka to kare ya zamanto ka hana wannan wannan kenan ya nuna halaccin samar da wannan don saboda kenan samun iska da kuma samun kenan haske a masallaci musamman a wancan lokaci da babu hutulu alhamdulillah mu yanzu kaga duk abubuwan da yawa an wuce kayan sanyi fanka da duk ababe ga su nan amma kaga lokacin da ba fanka in koha ta zama kaɗan akwai zahi babu hutulu in ya zamanto babu kohohi kenan zai zamanto duhu ya yi yawa wannan ya nuna matsayin sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu manzala sallallahu alaihi wasallam sai ce a toshe kowace sai ta sayi na bakar ma'ana kamar an yawaita to yawaitawar kuma kaga zai bayi zuwa ga zai zama to kenan la'alla har ma an samu wanda za su iya tsinkayawa ko kuma lekawa abin ya huce kenan bukata sai ma ke ce to kowace a toshe amma banda ta sayi na bakar radiyallahu ta'ala wannan ya nuna kaga kenan a cikin sahabbai babu wani ya sayi na bakar wannan kuma yana daga manqaba daga manaqib nashi da kuma alamomi ko kuma ishara zuwa ga khalifanci shi shi yasa ana lissafa wannan a cikin darajojin shi radiyallahu ta'ala anhu babul abwabi wal ghalaq lil ka'aba wal masajid babul abwabi wannan babin zai nuna mana halaccin samar da al'abuwa kofofi walgalak da kuma kullewa kofofi ɗin lilka'aba ga ka'aba wani masaji da kuma sauran masallatai ma mana a samar da ƙohohi na shigi da wuce ka a samu gosulo tare da samun makullayya kamar kiluluwa da za a rihe masallaci ta yadda kenan ba za a bar shi a buɗe ba wancan lokaci karnuka da waɗansu ababe sukan shiga ciki to kuma a yau ka gan za a bar masallaci a buɗe to ƙarshen ta ko irin wannan shinhuɗa ba a tardo ba balantana su abin kiran sallah da wannan komi zai zama to an saci yan mutum zai zo da buhun shi ya tattara ƙur'anai gaba ɗaya kawai ya sa ciki ya matsa abin shi kawai kamar aiko shi aka yi ya wata ya kama hanya dab dab dab ya je ya saida to kaga menene abin da za a bari saboda haka kenan samar da wannan wasu zaka ga sukan sukan rihewa masallaci an yi sallah ya zamanto an rihe sai su dinga kamar wani abu ne wanda hana mutane ne bautar Allah subhanahu wataala kamar yadda daga magabata ma da akwai waɗanda suke da wannan fahimta din to shine Imam Bukhari sai tarjama babi dan nuni akan wannan inda aka yi da sallah fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah kaga a bar masallaci a lokacin da an gina masallaci dan ibada to wannan zai bayi a samu wanda za su ringa zawwa suna kirkirar majalisa ma a cikin suna zantuttukan su amma idan sallah shikenan khalas kowa sai huta عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة فدعا عثمان بن طلحة ففتح الباب فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وبلال وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة ثم أغلق الباب فلبث فيه ساعة ثم خرجوا قال ابن عمر فبدرت فسألت بلالا فقال صلى في فقلت في أي قال بين الأسطوانتين قال ابن عمر فذهب علي أن أسأله كم صلى عن ابن عمر رضي الله عنهما لك عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة النبي صلى الله عليه وسلم يزور مكة شكرة نوكينا شكرة shekara ta takwas da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam bayan yin hijira annabi sallallahu alaihi wasallam nawa ya zo maka har Allah karbaran shi bayan yin hijira so nawa ya zo maka da wanne da wanne hajjatul wada shekara ta nau da na shekara ta bakwai zo umratul qada aha hajjatul wada shekara ta tara shekara ta tara shekara ta tara ne hajjatul wada na'am wadda aka kange shi ya je kenan umara to sai kuma sannan da umarci da ranar shekara tara sannan kuma da hanyar shi na bambana da to kenan lissahin umara kai amma shiga shi mako shiga shi ba lissahin umara umara ita ce hudu ko to shiga shi ta hanyar lissahin umara ta kasance wace shiga a to umaratul hudaybiya ya shiga a ba shiga ba bai shiga ba ko to kenan bu mun sata ba shiga maka an saddukum anil masjidil haram wala yajrimannakum shanan qamin an saddukum anil masjidil haram kenan sai mu cire amma in umara za mu lissawa kaga za mu sa to yanzu misali ya mu cire wannan wuri uku kenan go uku kenan haka ne shiga uku ce bayan hijira shiga na ƙada fatahu maka hajjatul wada hajjatul wada to kenan a kenan umara kake lissawa shiga shuwai umara ai hudu ce to in ka cire umratul hudaybiya yauwa to kenan in ka cire umratul hudaybiya mana shiga maka ai muke zance gun shiga maka nawa yake nan yauwa kenan shiga uku yi saboda haka kenan umratul qada ko sai kuma fatuhu sai kuma hajjatul wada hajjatul wada ko an umara ce shine sai mu kai hudu fada usman ibn talha sai kira usman ibn talha fa fataha al-baba usman ibn talha sai bude kowa saboda usman ibn talha al-hajabi shi mabudin ka'aba a hannun shi tun lokacin da ya zamanto an yi kenan hilful mutayyibin lokacin da aka samu sabani dangane da kenan banu kusayi akan su wane ne waɗanda za su dinga kula da ɓangaren ka'aba wancan sun ce su ne banu abu shamsu da kuma banu abdu manafko fada usman ibn talha fa fata albaba to tun daga nan sai zaman to kenan bangaren wanda suke rike da wannan bangaren kenan su usman ibn talha fa dakhala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi sai shiga cikin ɗakin Ka'aba wa Bilal tare da sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan yake nuna addinin musulunci ba wai abin da yake kalla ba launin wata ko mu muka gada ko mu ne asali ko kaza musulunci bai faɗan ƙasa kaga duka wannan wasu abubuwa ne tafi ba su kai ba a yi faɗa kansu addini yana faɗa ne musulunci gwagwarmaya jinin musulmi babu wani abin da zai iya kwaranya dan shi in ba kalmatu la ilaha illallah sai kuma abin da yake da alaka da ita amma jinin musulmi tsada gare shi kar ka zo kawai kana hada wai dan saboda wani kasa kasar mi banza kasar mi za a sa ka cikin ta matse ka kasa ce zan zo ina hada dan saboda kasa yo ko zagin kana saboda kasa to yau kasan mallakin wace ce wal ardu jami'a qabdatu yawm al qiyamah wa samatu matwiyatun bi yamini in kasa kake fara kanta za a danna ka cikin ta sai mu ga yaya kuma in ka shiga cikin ta za ta nuna ma sani da sabo ko da wasa kakai raka hada kan kasa kakai raka hada kan kudi kakai raka hada kan kabilanci yau dan mi yare ko ta tsiya ne yare yare ku ami kawai wani abu ne Allah subhanahu wataala ya sanya dan saboda kawai aya ce ta Allah babu wani yaran dan kayi shelada kaza gare ka duk ɗaya ne da gwaranci da waye da me duk babu wani yaran dan kayi shi kana da lada kaza gaba ɗaya duka kawai Allah subhanahu wataala ya ce duk wannan ya sa dan musa akwai Allah in ku har yasa in ku har yaran ka yasa ba za ka gane akwai Allah ba to kaga bai da wani amfani ka gani bai da wani amfani shi yasa in za a bi karanta musulunci an zama lafiya tare da bambance-bambancen duka launin wata yarewa duka ko faɗe ne ya yi wa nasu ina khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda la atqakum wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum duk wannan yana daga ayata Allah subhanahu wa ta'ala wa min ayati an khalaqa lakum wa min ayatihi walwanikum kaga canzawar halasina launin wannan namu duka ba komai bane dan kawai musan da kai Allah subhanahu wataala aya ce ta Allah subhanahu wataala wani hori wani baki dan an yi ka hori baka da lada dan kai balarabe ko dan kai bature ne baka da lada ko dan kai kaza ne baka da shi yasa wasu jajaye sai kaga a cikin ga bangaren wadancan rumawa larabawa kaza ai jajaye ne wasu kuma yake gansu ga sanan gurin babba wasu kuma waɗanda suke masarara masarara haka launin yake in ka rena launinka kake neman ka rena naka ka rena abin da Allah ya maka ka rike abin da Allah subhanahu wata'ala ya maka ya maka kuma ya maka wata kyautar nan da bai ma wancan ba ya ma wancan abin da bai maka ba kowa haka daban-daban don mu san girman Allah subhanahu wata'ala mu san kuma cewa shi mai iko ne akan komi to amma da zaran ka mai da wannan abin kai kuma wata hanya ce ta nuna cewa ba ɗaya bane ba ko ka ɗauki makami ko akan mulki ka ce an yi kaza ko akan an maida musa ne ya ware wannan ka saba ma abin ko an yi handama da baba ke da manzala sun sa abin da ya faɗi ke sata ku nuna ba di akara bayana za ku game da san kai za ku ga za a yi muku handama da baba kere za a tattara dukiya duka a rike ta wasu yan tsirarun mutane su rike ya zaman to kukin an maida ku kamar wanda kuke bayi suka ce to ya rasu ya zami mai goni a nan sai ce a'a san ku yi haƙuri ku sabki haƙƙin da yake kawo inda za zuwa ɗora ma yanko ba ka bada ba a tafka ma kashi a rihe shagonka amma ka za a nabe ce kakku ya raku yi bone saboda yanzu bula da aka maka ko to in ka ce ka yi bone kuma kashe ka maza ƙarshe ne to kaga shi kuma musulmi mai wayo ne mai hankali ne yanzu duk masu zanga-zanga wannan yaya da masu hada kan biredi masu tsige shugabansu don biredi ka gani da wanda suke tsigiya saboda an dora musu yanku duka ta musu da kyau ka ga duk ta musu inda sun biyo su yau manzala sun san ba zauna lahiya ba shi yasa a sunna komi da tsarin shi shugaba musulmi ne shugaba kaza ne duk da kai tsarin da aka bada yanda zaka bi a zauna lahiya dan jinin al'umma musulmi ya zauna lahiya kar a samu hatsaniya a zo ayi abin da kowa zai dinga takaici mai mulkin matsala ku matsala kuma he makiya su samu dama wala tana zo ku tafshalu wa tazhabu da zaran ku ga zo tsakanin ku ana yaki da shuna shikenan daga nan kuma manyan makiyan he su zo ba su kyale mai mulkin ba kuma talaka ba su kyale ku ba shikenan a shiga musiba to shi yasa kaga shi kuma ma dama za a ce alaika bangaranci ma dama za a ce alaika san kai to shi kuma matsalan abin da yake jayewa irin waɗannan ababen su ne ake gudun su faru in ka mai da wannan ƙabilar ta ce ita ce ka waccan ƙabilar baiwa ce waccan ƙabilar ta mai da waccan ƙabilar ba to yanzu duk wanda ka mai da shi shi ba mutum ba ne ba ka mai da shi kaza kenan kai ba ka lissawa jinin shi ma ba ka ɗauke shi a komi ba mutunci shi ba ka ɗauke shi a komi ba so da kai tuntuni ka na shi kamar kana inda zai zage ka sai ka ga ai ba ɗaya ba ne ba a irin wannan wani daga shugabanni na ƙauyuka lokacin sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu ya zo shi ya karbi musulunci fa kawai sai wani a kasuwa wani bawa sai dan zungure shi a lokacin sai mare shi sai kara ko ta musulunci ba ruwan wani kai shugaba ne rigar kariya waye a yi nawa ba ka rigar kariya a musulunci za ka zo kara ne rigar kariya kawai zartan ma za yi aka ce dole in wannan mutumin bai yahe ba an rama kumcin ka bai hukumce shi ba da aka mai wannan da ke mai girman kai ne ridda ya bar musulunci sai da gaba kuma yake ta takaici yana nadama sau da gane yanzu ya bar addinin musulunci ya ji ya shiga cikin hayaniya da kuma shirme to wannan duka addinin musulunci bai raba da wannan fadakala nabi sallallahu alaihi wasallam wa bilal ma ki da shi da bilal suka shiga kaga bilal bawa bakar wata kaf ina ga inda a yau ne ce za a yi abin da an shiga uku ka gani mu a yau hanka ce ma wani da Allah bawan ma na hakika samun aiki ne to ya za ka ce wani bawa ne yaƙi ka je babanka ya kamo shi a sarƙa ina ya zama bawan a kasuwa ka so shi a sarƙa ka je ka ciwo shi a yaƙi ko kai ka musulunta da shi kai kaza za ka ce wani bawa ne wani kaza ne kawo hasan kai ne muke sai ka ce wancan ƙabilar bayi ne wancan bayi ne wancan kaza ne wancan waye waya yawa za a yi tare da ba kuma kana cewa wancan kabila bayi ne kuma shine shugaban kasar wancan ka ce bawa ne ya zama kuma shine shugaban ka Allah to ai ko bawa ne ka yafi kariya ne ka ce bawa ne kuma ka zo jami'a yana baka ilimin da baka sani ba to to ai ya zama kai ne bawa inda har zai zama yayi abin nan to kaga duka wannan shedan ne yake sama mutane shedan ne yake sama mutane duka kuma ba komai bane manufar shedan dan ya saki yayya tsakaninmu da junanmu ne irin waɗannan abubuwan su ne duk su suke kaya kiyaye da fadace-fadace a cikin ƙasashe duk da gari irin wannan abubuwan ne sai kuma irin dattin da nasaru suke kawowa kamar irin su wani demokarasi ginnan kai shekara kaza a ba waye kai dan adam ko kuwaye ma ya hau waye zai bada mulki mulki kawai haka siddan salon alam za ka ɗau mulki ka bada annabi adam alayhi salam shaidan cewa ba komai yasa idan kakku zamanto masu masu mulki wanda kuke masu mulki guda biyu kayan za ka hau mulki kawai ɗirin salim alim kawai a ce ka sabka daga mulki ba dama hayan da man sai inda abin hayan da kawai bayan da ka iya amma kawai aka ka ɗauka ka ba wani abin ai da kamar wahala to don sun san abin bai yiwa ne su yi ta ƙulla mafi tuntuni shi ne ka ga wannan abin kawai suke ta kawo mana osama ta bane zai da kuma osama to da ake tahi yanzu sarakuna mai matsalai ba ga sarakuna ba dai mulki ne suke mai mushkila babu wani mushkila kawai shugaban kasa ne aka haɗu ahalil halwal akadi suka zaɓe shi dama ga delegate ɗin da suka zaɓe ko ci gaba da mulkin shi ci gaba da mulki in har an ga bai cancanta ba su wannan ahalil halwal akadi su ne za su leƙa su delegate ɗin a yi abin da ya kamata mai mushkila amma ka fara shekara biyar shekara hudu baka ma nutsu ba gidan ma baka gama sanin shi ba wani kullum ma baka gama kuncewa ba kawai kuma lokacin ka ya kare shine kaga mutum in mutum nawa za su mutu kawai sai ga gudu a koma irin su sudan din suwa yanzu wani abin arziki ne wani abin kirki ne yanzu ana takwaran yadda jinin al'umma ana dammar arziki ana dammar gidaje ana tsiyata mutane ana mai da mutane baya duk mai jayo duka horoman demokarasiya ne irin tsayar da suka zo su kulla mana Allah sa da imanin Allah sa da imanin amma yadda aka ta san wannan tsayar mu aka so a kulla ma irin abu amma Allah subhanahu wataala sa mutanen mu addini shine gaba da komi in ba ma yanzu ba ma da yawanci mutane suka yi ta yin boko kai dawa ma ya damu da wannan ka gazan ka zanka mutanen kowa mafi yawa harka addini ne sun ma kula shi dan Nijar dama ai bai san ba dadin gwamnati mu ai dadin me muka sani na gwamnati ai ba an dadin gwamnatin da muka sani sai dai ko zuwa gaba Osama bin Zaid da Osama bin Zaid kale ka Bilal kale ka Osama bin Zaid shi ma kaga Osama bin Zaid kenan mahaifin shi Zaid Maulid Uthman bin Talha da Uthman bin Talha su kuma su ne aka ce da yaki sun ma ga laƙar baba sai kulle kofar falabita fihi sa'a annab sarasa sai zauna wani lokaci kenan saboda ai kaga fatahu maka akai yanzu akwai dandazon mutane ya ka bar kofa a buɗe mutane za su shiga ba laifi bane shugaba shiga guri da waɗansu za a ɗan tattauna a rihe saboda ba wulaƙanci bane ba saboda aka bari kowa ma zai danno gurin sai abin na waye zai tsaya bar shi a baya shi yasa sun ma ga laƙal baba ya aka rihe kowa kaga halaccin rihewa kenan kuma sannan kaga Usman shine mai kilan budewa kuma falabita fihi sa'a kuma kharaju suka ta qala ibn umar ibn umar yace fa badartu sai ne sauri fasaltu bilal ma'ana ana hutawa sai gudu gudu yayi gauga fasaltu bilal kaga kuma ladabi bai tambayi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fasaltu bilal he tambaye bilal fa qala yace sallafihi yayi salla ciki fa qultu sai nace fi ayi a wani guri kala ce bayanin ustuwa na ta yi tsakanin waɗannan gimshikan guda biyu kala ibn umar ibn umar ya ce fa zahaba alayya ya ce sai hankali na ya tahi an as'alahu kam sallah na sha'aba in tambaye shi raka'a nawa ya sallata in ji ibn umar sai ya zama to hankali na tai akan tambaye shi raka'a nawa ya sallata wannan usman ibn abi talha a lokacin bai musulunta ba har ma sai da na ali yake cewa ij'al lana alhijaba was siqaya ya rasula a gama mana shayarwa da kuma makulli sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace aina usman ibn talha hatim miftahul ka'aba ina Usman amshi mabudin Ka'aba al-yawma yawma wafa'in wafir yau yini ne na cika alkawari saboda haka khudhu khalidan talida la ya'khudhu minka illa zalim karbashi har abada ba wanda zai amsa daga hannunka yau da yake azalimi kaga nan sara sai mai kamushi to kaga cika alkawari kenan saboda shi da inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah sabkar da wannan aya inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah yana umarta ku mai da amana zuwa ga ahlinta duk abu inda yake wani shi yake kula da guri kaza na masallaci in an samu wani ci gaba ma a bar mishi wani shine mai kula da kaza duk yanda akai a bar mishi ci gaba da wannan abin ka a ce to wannan fa abin ya haikarin shi yana kamsa salawat aka mai da shi na juma'a a bar mashi shi ya ci gaba da yi ba ko mutum da ne ya kamsu salawatu me bambanci na juma'a in bai iya ba hudu ba ku koya mashi ko ku rubuta mashi ku biya mashi kuma me laifi shikenan ka gani amma da zara aka cire aka dinga sauye-sauye sai ka ga abin nan mu kuma yawanci a ɗabi'a mun yi sa haka nan kawai da mutum yana an yi ta moran mutum shekara da shekaru yana kokari da an zo kawai sai a yarbar da shi can gefe daya ka gani in so samu ne ma da ɗiyan mutumin sun taso suna yi ka a watsar da su su ma a jayo su Usman ibn Talha ba gashi ai gado ne abu amma ya kace khudhu khalidan talib a jayo su su ma a tahi tare da su shine alkawali shine abin da Allah yana wa an tu'addul amanat ila ahliha wannan hadisin yana nuna kenan rihewa kaga a tare Ka'aba a rihe saboda haka ba a barin masallaci bude masu ganin cewa ana rihe masallaci kamar coci kamar kaza sani ne musu ba abin asali gare shi an bari mutane su yi ta shiga suna ta sace-sace suna abin nan bukari ya fitar da wannan a kitab da babu iglaqul bait rihewa ka'aba sai wanda saboda qurayshawa lokacin sai zaman to karnuka suna shiga ciki shi yasa kuma ya suka daga gurin kyauran sama shi ma saboda in wani ya zo ma zai shiga ba su yarda ba sai su farko shi to kuma sai aka yi kile yanzu aka zo sai waɗanda aka yarda daga waɗanda suke manya ko amintattu sai a buɗe masu sai su shiga ai ko yau kaga mamlaka sukan bude amma sai kamar wasu manyan mutane aka so sharrafa wasu shugabanni ko wasu manyan malamai sai a bude wasu sai su shiga ciki ka gani amma ba haka ba duka ake wannan din to ya halitta masallaci ya zamanto da kai kile a rihe a samu a rarraba ma mutane kiluluwa kin in ya so lokacin sallah a bari ba ka gaba hujja ya banu abdul manaf la ta لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة من ساعة أية ساعة من ليل أو نهار kaga kenan mi hilin Ka'aba yanzu kamar nan gurin mutum zo da koshi sai sallar shi amma ciki an ajiye wasu abubuwa shi kuma ba laifi bane sai a rihe sai lokacin sallah kuma kalas shi kenan sai a bude zaka kasashen Laraba ai duk suna wannan duk da waɗansu su da wata manufa suke yi to amma kaga a ka'ida dai haka nan shine daidai saboda Allah subhanahu wataala ma bin da yace ai da sallah kawai a huta ya ka bari a bude yanzu wani anan ma zai wuni kawai shi ya samu kamfanin shi da dan carbin shi kawai sai koma gehe na wuri ne kowa shigo jewa mai dala 20 dala 10 kaga yanzu ya zama dan kashe kasa amma kaga haka rihe kawai ya tahiya ne ma abinci shi kowa ta he lokacin sallah kuma he a hadu Allah yi wannan sai a hadu haka ake amma bari wani ya samu guri ya zauna ya ringa ci da addini ba ya raba babu salata fil kaaba salla kaaba nan ma ka fil qibla kuma babu qawla wattakhidhu min maqam ibrahim musalla sitratul musalli babu salatu bainal suwar fi ghairi jama'a kaga kenan yin salla sakankanin ga gimshiki guda biyu saboda da ya shigo a tsaye kenan sai da shigo wa shugaba al-qibla su kuma suna tsakanin nan to zaka iya yi amma in ba jam'u ba in jam'u ne ai zai cira muku sahu babu lihilab wal julusu fil masjid wannan babu zai nuna mana halaccin yin alhilab halaka wal julusu da kuma zama fil masjid hilakul ilm ba ma halaka ɗaya ba halakoki daban-daban kamar masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu halaka 500 kowanne mai hadisi yana mai kaza inda ka zafa to ilimi ne ga shi nan marhaba bi wasiyatu rasulullah sallallahu alaihi in ka je ko ina ka za ka malamai ne kuma na duniya ba wai ya dauko bane wance yan garin ka so su abin da suke dauka kamar wai ananiya ce kamar dauka suke malaman da suke karanta a harami kamar kawai ali shefe ne ali shefe ne suke karantarwa su aka suke fahimta alhali kuma a duniya ina ne ba daukuwa duk inda aka goni malamin da ya tumbatsa kogi ne sai a ɗauko shi yanzu ba ƙasar su nan kaɗai za a amfana go to yanzu sai a kawo shi nan saboda duk duniya ta ƙaru wanda ya je umara ya ƙaru wanda zai je kaza yan jami'a su ƙaru sai a kawo kawo yanzu a nan gurin kenan ya zama duniya zai ba su ma yan ƙasar tashi su tashi su je can su sha yan ina ne ma su tashi kaga an yi amma aka bar shi a ƙauyensu a garinsu yanzu ya zama nan kaɗai ne yake amfanarwa to shi yasa zaka duk malamai ne na duniya ake tattarawa a nan su kuma yasa dauka kamar ananiya ce wai malaman can ne kadai in kana neman dakakkun malamai tabbatattun malamai waɗanda suka kai kokuwa bangaren ilimi diddigin su ya tabbata bangaren aqida tsoron Allah da abin nan sai ka je can gurin zaka ga sanan gurin malami yana karantarwa yana kai da kanka dole dole ma karatun ya shige ka kuma dole imani ya shige ka ka gari kai da kanka dole ilimi yo karatun ne da tsoron Allah za baka shi malami yana karanta hadisi da yana kawai ka aida karanta yana ta salati irin sa Abdul Muhsin Abbad hafizahullahu ta'ala yanzu ya tsaye da ma karantar kaga ko malaman sunna hey wa kwanan nan gin ne tsaye da an kai wajen shekaru 100 amma ka leka waɗannan sura ɗan ɗari wannan ba ma zance wannan yawa tiri an shirce amma lahiya lau za a zo a mustamba kare kairar su shek sale fauzan dan shi ma abdullahi fauzan bai da bakin gemu gaba ɗihorin gemu ne dan shi ma tukwana babu bakin gemu a bashi dan shi ma da tushe ne shekarun nan ɗari kawai kaɗan ne rage musu amma da kaka yaya suke lahiya lau za su maka magana babu kwana babu magana bayan da malam ya yi magana eh gaga kowa ya zo ya zance da malam ko kowa tambayi malam babu shamaki eh lahiya lau kawai saboda man qara alqur'ana lam yakhlif sun karanta sunna sun yi abin nan da hankalin su ras babu zancen su zo suna ta wasu maganganu suna sakin layi to su ga saboda yanayin tsuwa da shekaru shine kuma sai su sai da kuma duk ga diyanan da shi koki su ma suna ta karantarwa to shine an kai gejin da ya ce to kuma za a huta saboda an bada an bada an rubuta an karanta an yi abin nan to kaga duka alhilaku kenan ba halaka ɗaya ba hilaku ake bukata kenan ilimi zuwa ake ai ta yada shi a masallaci ba majalisi ɗaya ba ke so ai hilak halakoki daban-daban tafsiri ne kaza ne kowa yana bada nashi ka gani wal julusu fil masjid haka sunna ta gadar shi yasa zaka ahlu sunna duk inda zaka ji masallata ahlu sunna da an bude an sani kai ko limamin bai karatu sai ya ji ya dinga karatu ya yi da sallah ya dinga nasihohi baya bar ku ba arafa ta zo ta wuce bai gaya muku ba baya bar ku ba kaza iya kokarin nasiha shi to wannan abin haka aka gado shi amma masallaci babu karantarwa babu tunatarwa babu kaza dole akwai matsala ka gani dole da kwai matsala mafi yawa masallatan sufaye shi ne shi yasa kuma da suka shiga karatu su sufaye karantarwa tun da ba dan Allah ba ne wasu dan sun ga ahlus sunna suna yi to sai karatu ya zama kawai raddi ne raddi ne kawai duk abin da za su kirkira sai ka kawai raddi ya iya zan suka zo su in maulidi ne ai kaga fadala annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce yake wadi ko to ba wannan barusa sunna ce yake da an zo ai kaga mutun ya ajiye gemu kamar kaza kaga mutun ya ya ma wando kaza ka ga mutum yama za ka ga kawai rusa sunna ce duk wani aikin da sunna ta ce shi ne za a yi ta rusa yanzu maimako a yi ta hudun darajojin manzannin sarasan da kaza da waye tadda sun ce don wannan ne ko to yi kaga ba wannan ba ne ba babban hadafi ne ana buƙatar wani alhilaf wani julusu filmas da kuma zama a masallaci yau kuma sai zaman to sai kaga zama a masallacin ya gagara wurin da mutane kamar azaba ake ma mutane a masallaci ana iya da sallaka azkar kowa yana gutuwa ana cewa ko za a tunatar azkar ke ma mutane ba su zama su sai ga kowa yana tserewa to don allah aka fasa so kuke a fasa kuma shi kenan a zama daya in ba zauwa to me lazumin a fasa kenan ka gani wani wa radiyallahu anhu qala sala rajulun nabiy sallallahu alaihi minbar wani mutum ya tambaya annabi sallallahu alaihi halin manzo Allah sai yana saman minbari kenan liman yana hudu ba za a iya tambaye ka ya huta daga layin wancan hanawa da aka yi magana ana hutuba in kana hutuba wani zai iya tambaye kama mu baka ce ba kenan da ya tambaya bai da shuma shi wannan magana tashi da yamma yanzu tambaye cikin hutuba take ta ma kenan wannan ya halitta irin wannan abubuwan yawanci sai ka ga muna dan nauyin baki sai ka ga liman ya zo ta gaba matambaya kuma duk sai a kyale kamar ana dan shayi ana gan an yi tambayar iya cikin wancan ka'ida to kaga ya kamata ya zama a dinga tambayoyi cikin huduba saboda dubu ce ta taru da kaga liman ya yi wani abu da matambaya sai ka tambaya saboda wancan mutanen duka sai su zama to sun karu ko wani abin da kaga mutanen sun jahilce shi to ba laifi bane ana cikin huduba kace muna da tambaya wai kamar kaza kaza kaza kaza yayi ana yi mimbar ma tara fi salatin layl yace ya rasulullah mi kake gani dangane da sallar dare kala yace masana masana yace sallar dare raka bi bi bi bi haka fa za ka shi subha in ka ji tsoron bayyana alfujr salla wahida sai ka sallaci raka ɗaya fa wataran lahu ma salla wannan shine dalilin hanabila na ce ana yin wutiri da raka ɗaya ma wannan kana yaqul kuma nan sara sai yana cewa ij'alu akhir salatukum bil layl witra ku sanya kenan karshen sallar ku ta dare witri fa inna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam umarni mu kula wannan hilak da ake nufi kaga nan gurin menene imam al-bukhari da yace hilaku sai kawo kenan wannan tambaya din saboda ami ake halaka to in kaga wannan inna lillahi malaikatan sayyahin sayyahina akwai Allah yana da malaiku wanda suke masu zagayawa ma su watayawa suna neman hilakun zikiri harkoki na zikiri to irin wannan ne yadda rika yi su ce harkoki na wasifa to kaji hilakukin da ake yi hilak wanda suke na ilimi harkoki na ilimi saboda fiyayyen zikiri zikiri wajen ambata Allah subhanahu wataala wajen umarni da hannun shi mai zama goma fi baitu mai ya tulura kitaban lahi kaga mi zikiri wanda suka zo mutanen nan guda uku wani ya ja baya wani ya matso wani kuma daga ciki ya zama to ya turji annabi sara sai ce ba ku labarin waɗannan mutanen guda uku kaga ina suka zo halaka ta zikiri kenan ta neman ilimi to sai mu kula kenan an ce wannan hilal din su suka maidawa da'ira kenan ta wasifa babu listilqa fil masjid wannan babu zai nuna mana halaccin mutum ya yi reran a masallaci mutum ya rera a masallaci akwai hadisi wanda imam muslim ya fitar shi hadisin yana nuni a halin yin rera a masallaci shi yasa nan gurin sai kawo wannan hadisi din da nuni akan cewa kenan ya halitta sannan wasu malamai suka ce to wannan ya shafe wancan wasu kuma suka ce a za a iya hada tsakankanin hadisan guda biyu tunda bai gagara hada tsakanin su ba ana abdullahi ibn zaid ibn al-as al-mazini radiyallahu anhu anna wara annabi sallallahu alaihi wasallam mustarqiyan fil masjid ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rera a masallaci wadiyan ihdar jilihi ala al-ukhra ya dora kafa shi daya a sama daya shi kuma wancan hadisin na muslim na rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yastalqiya rajulan fil masjid wa an yada ihda yadayhi ala al-ukhra shi wancan hadisin to yaska ce kenan wannan yana nuna me halacci wancan kuma yana nuna in dai har hanin kenan in har zai bayi zuwa ga bayyana al'auran mutuma yanzu misali in mutum rida'i ne yasa sani sai ya rera sai ɗan ƙaushe ɗora ɗai kaga za a iya samun bayyana tsiraicin shi to in hal al'auran mutum za ta bayyana kenan haramun ne ya yi wannan kwancin in kuma kenan ba za a samu bayyana al'auran shi kenan ya halitta don bukata mutum yana iya yin wannan a masallaci don da wani ya ga wani ya yi rera a masallaci ya ce ba wanda dai mutum ba zai bar da ciki ne kaga saboda kwanci ne na 'yan wuta ko kuma zama na dahe zai sa nan shi ma kaga wannan haramun ne dahe da hannu babu salatu fi masjid suq wannan babin zai nuna mana ya halitta kai sallah a masallacin ku na kasuwa kenan sallah a masallacin kasuwa hadisi ya zo manzo Allah sai ya ce mafi sharrin guri shine kenan kasuwanni to da an ce shine mafi sharrin guri bai nuna kuma ba za a yi sallah ba ko kuma masalla sallah a masallacin kasuwa in an yi bata yi ba ko kuma in an yi jam'u bai da fadla in jam'u ana bi hurera annabi sakala salatu rajul tazidu ala salati fi baiti sallar da mutun zai cikin jam'u ta daɗu a kan sallar da za ka yi a gida wa salatu yi fi suƙihi sallar da za ka yi a gurin kasuwarka ta ribanya ta daɗu a kan sallar da za ka yi a kasuwarka hamsin wa ishirin na daraja da daraja ashirin da biyar ana a wata ruwa ya daraja ashirin da bakwai malamai suka ce akwai itima da annabi sallallahu alaihi an mushi wahayi aka gaya mai ashirin da biyar sai hudi kuma aka mai wani wahayi aka gaya mai ashirin da bakwai hallo ya faɗi kenan babu ne na fadila wannan فإن عليكم إذا توا... إذا توضأ إن دينكم أرولا فأصل الوضوء كيوتة أرولا أتى المسجد يزو مسلاتي لا يريد إلا الصلاة أما بقوم يكين في سيسلا ba komai ke nihi sai sallah ba saboda akwai wanda zaka ga cewa zai iya cewa bari in je dan mu gamu da wani akwai yadda shi kuma abokan shi ne za su je sai a shi shi yasa ma za ka ko ana tabawa ko ana surutai ko ana kaga mutum kamar ba masallaci ba za shi ya kaga kuma ya shige masallaci ko kuma kaga mutum ya gama shan taba ya totse ta kuma shi kenan sai ne ya kama hanya kuma wai masallaci da shi kaga duka wannan abin nan kenan to zama to la yuridu illa salata ba ko me ke nufi ba sai sallah lam yakhta khutwa ba zai yi taku ba illa rafa Allahu bi daraja sai Allah daga darajar shi wa ta'alahu khati'a ya kankare mai zunubi hatta ya dakula masjid har ya shiga masallaci fa idza dakala masjid in ya shiga masallaci kana fi salati to yana cikin sallah ma kana tahbisu matkarri sallar ta tsare shi wa tusalli al malaika alai kuma malaiku za su dinga yi mushi salati ma dama fi majlisi alladhi yusalla yusalli fi matkarri yana gurin da ya salla ne ka ga wannan fadlan fa'iza da kalal bashi da kana fi salati da ka shigo masallaci ko ana rubuta ma ladan kana cikin sallah ma kana ta habisu matakar ita ta tsare to amma mu kuma ana leka mantar ana leka lima ana tsoki mai abin ne yana yi mai hudin bakar magana yana hudi mai kananun maganganu yana yi kai ji a tada hayaniya gurin da bai ma dace ba a hudi yasassiyan magana amma sai kaga ana ta waɗansu maganganu wai saboda me laihin liman ya ƙara minti biyu ko uku ko biyar ballen ya zarta kan biyar sai an yi kama aikuto to wannan wace musiba ta kai haka ga gani wata sallil mala'ikatu alai mala'iku suna ma salati ma dama fi majalisa alladhi yusalli fi matkar kana gurin da kai sallah tana yiwa ma kai baka sani ba da ka ta kusa zaka zaka mutu ka fita kabar masallacin da kai hakuri ma ka mutu a masallaci ana ida wanda za su yi rawatun ɗaiɗe ne masu azkar ɗaiɗe ne kawai kowa sai kaɗi gaban shi sai ya gauga kuma a watsa ya fansama Allah magafin lahu Allah marham malam yodinti lalle za su dinka Allah magafin lahu Allah ka gafarta mai su mala'iku Allah marhamu Allah ka jigan shi wannan mala'iku ne za su dinga ma addu'a matakar kana gurin in dai ba kawo ta ba malami hudis matakar dai alwalaka ba ta warware ba ko ko malayin hudus matukar baka shiga bid'a ba amma da zaran kana ida kawai sai ka kama wani nau'in wuridin ka na ilhadi kuna ida sai kuka ga wurin kyalle kuka shiga wasifa yanzu kuma malaiku ya ta yesu an kare kuma tun da tuni kun kirkiri kuma wata bid'a shikenan sai su kada su su tafi babu zancen su tsaya kuma suna muku wannan addu'o'i wannan ya nuna mahimmancin kenan kulawa da sallah da masallaci da kuma kenan haƙurin zama a masallaci rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah wa iqamis salah kaga kar ya zamanto an shagaltu da waɗansu ababe waɗanda suke na daban fi buyutin adina Allah an turfa a gidaddaji na Allah subhanahu wata'ala masallatai wanda ubangi subhanahu wata'ala ya umarni ya shelanta a ɗaukaka sunayen Allah a gurin a kuma ɗaukaka gini a kuma ɗaukaka lamarin shi masallaci in yana daga ɗaukaka lamarin masallaci ya zama to mutum ya zama yana haƙurin haƙurtar da kanshi a bisa zama a masallaci da kuma yin ibada tare da nutsuwa tare kuma da zauwa masallacin a nutsi tun daga wutawarka daga gida dole idan ta yi tumus salata fa alaikumus sakina ba zancen kai da abokinka kuna hargowa kuna zolaya an kama hannu kana da kashi yana da kaka ana zungura juna ana zolaya juna babu zance wannan alaikum sakina nutsuwa akwai yanda zaka ga har za a shigo masallaci ma wasu ba su surutu yanzu aka shigo addu'a shiga ma bayi ana surutu wani ma yana zolaya wani ma ana sallar zai dan zungura dan wani shaka dan zungure shaka ya zolaya shi kan wani abu saboda raunin imani wasu kuma liman ya kabarta an fara amma sai ka ci can baya wani yana tsokanin wani wani yana tabin sai sun yi da abinsu kuma sun yi da rahansu allahu akabar kuma shi kenan sai su aikin banza kenan to don allah zuwa nan wacce nutsuwa zai samu a zuciya kai ka san dai wannan sallar yadda ya yi wannan haka zai fita daga ita ba komi shi ne za ka ga mutum zai sallar ida ba wani tsoralan da ya karu mashi yadda ya shiga haka ya fita kawai ba wani abin da ya canza allah kare mu babu tashbikil asabi fil masjid wa ghairi baban da yake nuni amsa babu tashbikil asabi fil masjid wa ghairi hukuncin hada sarkewa ya tsotsi a masallaci ko kuma wani shi ana bi Musa radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam innal mu'mina lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha wa shabbaka asabi'a manzala sallallahu alaihi wasallam yace mu'mini ga mu'mini matsayin shiga dan uwan shi mumini kamar ginu ne guda daya junan shi yake karfafa juna fandasiyan birgina da aka sa kaga can zai kame can waya da wasu ababe kenan juna zai zaman to ya rike juna ta yadda ginin ba zai rushe ba to haka masu imani suke shi mumini taimakakke ne yayi ruhu asirin dan uwanka yi ma dan uwanka addu'a neman muwafaqa shi yi mishi fatan alkhairi kenan mumini ga mumini shi haka ne amma ba san mumini ya zama mai tabar da dan uwan shi mumini ya zama mai kulla ma dan uwan shi sharri balle ya dauki dukiyar shi balle ya zubar da jinin shi balle ya taba mutuncin shi wannan duka kenan ya saba wa shabbaka asabiya sai ma ke sarka tsakanin yatsotsin shi to kaga manzo Allah sassayanci a ina yake karantarwa a masallaci kenan in dama ta bada ta in misali bukata ta bada ta karantarwa tare da bada misali sai kai nuni akan wannan babu laifi amma kawai haka ka dinga gama ya tsotsi kaga zai bayi zuwa ga yin kashkash ko kuma wani abu makamanci haka to kuma sai zama akwai wani nau'i na tashwishi shi kuma masallaci ba a san wani ƙara kawai sai ambatan Allah ba Allahu akbar sami karatun Qur'ani shi ake so amma ƙaran salula karan karaurawa surutai daga murya mara amfani ko cigiya aka ce in mutum ya yi kuce kan Allah bai doma mutum ya zo ki jama'a akwai dai wata haja ka za kuce kar Allah ya maka masallaci ba guri bane da za zo ana ta sanar ma mutane ababe waɗanda suke na sanarwa da cigiya da abin ana bi hurera radiyallahu anhu qala salla bina rasul ya halitta masallaci ai sanarwa arme ko kuma wani ya samu karuwa ko kaza ya halitta mai dalili a matsalaci ne a matsalaci ne bayan wata tsallaci ya ba da na sai ba da labari bayan sallah a masallaci an mashi aihuwa yau kenan ya nuna abin da ya shahi abu na farin ciki ko na abin da ya faru na labari da yake da alaka da musulmi duk ana faɗi ai kaga manzala sallallahu alaihi wasallam in wasu ayari sun zo sai ba da labari lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura waccan rindina go wadda karkashin jagorancin Zaid ibn Haritha Abdullah ibn Rawaha Ja'far go kaga a lokacin manzala sassa ai ya bada labarin shahadar su waɗannan kenan wannan shine dalili na halaccin ire-iren waɗannan bada labara ana bi huraira radiyallahu anhu qala salla bina rasulullah shi kuma kenan cigiya hadisi ne yazo wanda yake bance kenan eh da salata ila shi ɗayan ihda ɗayan biyun salloli guda biyu na yamma wane ne a zuwar ko la'asar fa salla bina rak'atayn thumma salla annabi sallallahu alaihi wasallam mana raka'a biyu sai kuma ya sallama fa qama ila al-khashaba sai tsaya zuwa ga wani kuri ma'ruda wanda yake a maruda fil masjid wanda yake abin yi mabanga-banga a masallaci fattaka alaihaye jingina kenan wanda yake ma'ana a tsakiyar masallaci a tsakiyar masallaci fattaka alaiha sai jingina a cikin ka annahu gadban kamar yana cike da fushi wa wada a yadda hulyumna alal yusra sai dora hannun shi na dama kan hagu wa shabbaka baina sabi'i sai ya sarka tsakanin yatsotsin shi wa wada a khaddahu al-ayman sai kuma ya aza kenan khaddahul ayman kuncin shi wanda yake na khaddahul ayman kuncin shi na dama ala zahar kaftihi al-yusra bayan tafin shi wanda yake na hagu kaga ya sarke su haka sai ya dora haka wa kharajat as-sara'an min abwab al-masjid masu gaggawa suka fita daga kofofin masallaci kaga wannan ya nuna abwab kofofi ne ba bi ba faqalu suka ce usratus sala amma rage adadin sallah wafil komi abubakar umar a cikin mutanen da kai sai dina abubakar da umar ba ba an yi kalli ba farjini ya hana su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana amma wadancan kaga tsora su sai suke da saboda matakin imani babu yanda zai ka kwatanta imanin abubakar da umar da wadancan tsoran kenan wadanda suke sun fita shi yasa su farjini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya magana ba kuma karfin imanin su su kawai kai tsaye mutaba'a ne tun da ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi to da za su kyale shi kenan abin da yasi abin da bai ba in ya rage su rage shikenan kaga karshen kokuwa kenan saboda haka bakka kwatanta mai mutaba'a da wanda yake yanzu waɗannan yan ɗarikun kai yaushe ma za ku gama kanku da malaman sunna kai yaushe ma za ka gama kanka da mai mutaba wai wani a cikin abin da yana zancen wai hada sau yana zancen wai hada sau yana ce eh ta kaga kawai ku zo ku lattijawa mutum ya shekara arba'in yana sallah ka dinga wamal wai sai ka kama kafa ka da tashi eh yaushe yana janyewa ku bar su mutum ya tsufa ka bar shi ya tsaye wanda ya ga dama ya ce shi yasa ma wata rana wani lattijo yana yi wani matashi yana matsa kawai kawai lattijo ya daga kafa ɗaya kawai ya yi langa ya daga kafa ɗaya kawai shi ke da wai dan wa yace eh ai kaga wani hadisi ma nan sanar sai ce masa abin na afatanin yace eh hadisin mu yace to su wannan sune afatan eh kuna fitinan mutane inna lillahi wa inna wannan mutane ho bakakin jahilai su Allah bakakin jahilai ne wallahi jahilai jahilai ne kishi daga tari kan suke ba mutane yake to da Allah kashi da Allah kashi to mu kaga ahlus sunna a sunna wanda bai karatu a ahlus sunnan da ba malami ba ma ahlus sunnan da ba malami ba ma ka ka ajiye shi ka ajiye wannan kake musu tambayoyi Allah sai ya kure wannan ahlus sunnan da ba malami ba ma ka ajiye da malamin su in dai tambaya ko za mai annabi ya ce kaza an ce Allah ya sai ya kure wannan ka gani saboda ka kalli wani abu duk har ma gage da suke ka tsaya ka lura ba su kawo hadisi hadisi bukari hadisi kaza ba su kawo in rimtsi ya rimtsi ko bai wuce ka ji alburda kaza in kuma za su kaka lura takarda ce suke rubutawa sai su rubuta haka sai sai in za su ka saboda asali dama ba su ma damu da abin ba to su ne masu ba mutane wahala kawai kawai ta har magagiya he yan shubuhoyi ka wankale ka ce shubuha an gane ba gane ba ka yanzu karatu an ce kawai sai za a yi gardama ne za ka je ka leƙa ka tsakuro ka ɗauki waya ka lalle ko ka lalle ko ko shi kenan da Allah kama ilimin ma adalci ai ba ma ilimin ba ma adalci kawai dan Allah ba kai ba yanzu a yi gardama kawai ka ɗaɗɗauko ka tsakuro can kawai ka tsakuro ka tsakuro malamai sun rubuta abu da a karanta a ji tsoron Allah kai ka ɗauko ka dinga abin nan inda ba shari'a ba suka yi ai ga mu ga su rayuwa za ta yi tsawo kowa zai bayyana kowa zai gani ana zuwa ai ba harkon ba ke ma tana zuwa zuwa ƙarshe yanzu a yi ta yi amma rayuwa ta yi tsawo za a gane to kaga mafi yawa za ka ga irin wannan kawai suna ba mutane aiki ne amma a ƙa'ida malami wanda yake mutaba malami mai ƙoƙarin bin sunnar manzana sassa ba ma za ka kwatan ba ma ɗaya ba ne a kullum kokarin su bid'a suke kokarin kagowa mutane sun abi sunna ana ta kokarin bin su kuma ba dare ba rana komi sai sun kirkiri bid'a kuma wannan ya nuna ma ma kawai magana da ake faɗi cewa mutanen nan hakai Allah ma wana mu da banna su da wannan take nuna ma saboda abubuwan da su itikadin su akan Allah ya sha bamban da itikadin mu itikadin su akan uluhiyya ya sha bamban da itikadin mu akan uluhiyya saboda wasu babu sarahatan wasu na faɗin da Allah da annabi abu ɗaya ne kawai ho abu ɗaya ne babu ka ce Allah ka ce abu ɗaya ne ho kawai saboda haka su a wajensu shi yasa kaga kai tsaye mai almadadi ya rasulullah almadadi ya wai almadadi ya su wadu ɗaya ne da ka ce ya Allah rabbana rabbana nazura ka fare ta kawo ga dakarin ga ya Muhammad kawai inda za ka zo kana ya rasulullah ya rasulullah to Allah kahi a wajensu da ka ce rabbana kaza baka ga da ka biya ma mutum ya je umara ya hukun mace ya je hubbare hubbare ya je ya nemo eh mana sun gane ma wannan abin wannan ya yi mahimmanci wurinsu ba ba yi kalima firkon kuma kai ya za ka gama mu haƙoƙuwar ho daular tamu inda mu ake abin nan ha biladil haramai inda dujiyar mahamu ya shiga ba madina wadda ba bid'ar da ta kagu a can mu wacan ne malaman namu suke zuwa suna yi karatun ma an ce kowa su waye shugabanninku kaga mu gaba su zami inda dujal ma in aka ce kowa ya koma gidansu mu canza mu dujal ma bai shiga ba gurin tuba to su kuma iraki inda nan sara sai ce kahon fitina na jadu inda kahon fitina ha su wannan yankin nan ne fa asalin inda za ka samu da dama daga cikin su fanan ne sai wasu guraren da kasashen da mulhido kasashe ne waɗanda su ba addini kasashe ne wanda kawo ilhadi shi ne ya yi rinjaye cikin kasashen su ne tushen gurarensu to da allah ina za ka kwatanta ko da shugabanni da sun gane abu ne mai sauki ko aka tura harami aka tura abin nan an yi gardama ya ɗauko malamai kawai su zo su raba gardama yanzu wannan matsalan ma da zuwa aka yaka ɗauko manya-manyan malamai da zuwa kawai aka aka ɗauko aka je hayatu kibarin ulama suka ba da malamai ko aka je rabita aka ba da malamai aka zo aka zamna gashi an samu sabani kan kaza shikenan kawai malaman su yi su yi alƙalanci an ƙare ba alaikun sara eh eh tushe addinin naku eh gaske su to kaga to inda haka na kewa da an zauna lahiya kawai kuma su shugabanni gani ya ce musu yi ba kaga wannan matsala wani ta'addanci wani waye duka inda aka koma tsarin na ahlus sunna aka ce aka dauko ne yanzu ta'addancin kana jin shi a Saudiya kana jin shi babu sune mutanen tsarin musulunci suke bi da ka taso ba ruwansu da wani kai malami ne waye in dai ka zama fitinanne duk iliminka za a kama ka duk iliminka za a danna ka ku in ta kama fille ma kai za a fille ma kai za a zo a zaune da kai a girge ka a yi mukabala da kai a kure ka kai da kanka za ka yarda kawai he dai ka nemi a sassabta ma in aka kai fitinan ne ne a sa ka a kasu saboda al'umma ta zaman to ta samu lahiya ta kubuta saboda dama ai har ma gage duk ba kan ilimi ba suke to da an zo an tutse su gaban hay'atu kibarul ulama malamai suka fara jewa musu tambaye kaga mutum ya wuri wuri da ido sai ga mutum ya wuri wuri da ido daga nan gurin shikenan sai abin nan to dama alƙalai ne ba inda za ka layance musu duk inda ka hoto kawai da kaza kaza kawai ka tabbata dai baka da dalili kai shiru ce to mi kake ne addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ittaqilla da an fara maka wannan hanya bin kai da kan kuma shikenan sai kuma a meka ka bangaren hukuma ga me ya dace a yi maka shikenan ka ji abin da yasa suke zama lafiya ba su to inda aka dauko irin wannan tsarin duk da wannan hayaniyar mu duk da abuci amma ahadu sunna akwai ma masu son zaman lafiya da su mutanen da zanga-zanga ma ba su yarda ba inda an gane ai mu ne ma abokan tahiya mu zanga-zanga ma mu ma shugaba in kuma karantawar mu ce kai ta cutar mu ma mu babu wannan bin mu rikici kan mai ko waye ku sha man ku kawai alhamdulillah mu dai kawai ai addini a ji tsoron Allah kawai addini kuma ana yi ana yin ana karantawar duk gane za a yi duk gane ake to me zaka zo kana rikici shugaban ka musulmi kai musulmi kun zo masallaci kai da shi kuna sallah sahun ku daya kun dauki azumi tare kun dau azumi shugaban ka ya zo ya maka tahaniya kuma yaka zo ka kafurta shi ka san imanin ka da nashi wane ne mu a abin nan to amma su ya harma gagiya ka ga abin ba haka ba duk kuma duk inda dan bid'a yake kuma akwai khawarijanci tare da shi duk babu wani wata bid'a face a cikin ta akwai khawarijanci ka lura duk dan bid'a dan tawaye ne duk dan bid'a duk bid'a akwai khawarijanci tare da ita ɗan shi'a ba ɗan tawaye bane ba ka gani ɗan tatsi ne kai mazancan duk wani ɗan me yake da suna ɗan bid'a malamai suka ce akwai naza'a kharijiya tare da shi akwai wani nau'in tawaye ko a kawo wani shugaban addinin yanzu ga shugaban kasa sai a zuwa dinga ma wani shugaban da aka naɗa din biyayya sama da wani kwanan nan za a naɗa wani sarauta ce za a naɗa ga wani ma'aihin shi shi ya cancanta kai tsaye baban shi da aka zo za a naɗe sai aka ce aiku an gan shi da sayyada ta zo yana rarrahe ya je neman tabariki wanda ya sa ba na shi wanda ya sa sai aka duba wani cikin wa a kanada saboda ya zubar da mutuncin sarauta ka je ka kana rarrahe ka je nan sarauta kana rarrahe wata ta shawa ma albarka wata mace wace albarka to yanzu inda albarkar da ta shawa mai ta shawo da ni ya kamata da shi za a ba sarauta ne ai lazumin ba ta shawa kan shi ba to yanzu su he aka ci abin da ya sa ba za a ba shi ba sarauta kenan an gan shi ya je yana rarrahe yana neman albarka wajen waccan to kaga tun da dai ai ta sha hawa mai albarka ko to kaga da ya kamata a ce yanzu shi ne min babu aula ya hau sarauta ko ba ko ba to kaga eh albarka ce ta cire فسرت الصلاة في القوم أبو بكر عمر فأبى أن يكلمه في القوم رجل يديه طول fi yadayhi tul hannun shi yana da tsayi yuqalu lahu dhul yadayn ana ce mai dhul yadayn qala yace ya rasul ana sita an kusirat as-sala man ja kai ko an rage salle qala lam an sawlam tuqsar qala afakam akama yaqulu dhul yadayn kamar yadda dhul yadayn ne ya fadi fa qalu na fa taqaddama fa salla ma tarak sai shige sallaci abinda ya bari na baya kenan wannan shi yake nuna in aka bar rukuni labudda sai an thumma sallama sai sallama ba tare da an yi attahiya ba thumma kabbara wa sajada mithla sujudi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara thumma kabbara wa sajada mithla sujudi aw atwal thumma rafa'a ra'sahu wa kabbara thumma sallama wannan hadisin an yi rubuce rubuce akai al-imam al-ala'i yana da littafi da ya rubuta ya kawo wajen mas'ala 150 hadisin zilaini saboda haka malamai sun ta sharhi a shi sun hudo masail fiqhiyya kenan sai mu bibiya insha Allah mu zakulo masail da dama malamai wasu mas'ala 70 wasu wannan shi ya kai wajen mas'ala 100 da wajen 50 kenan a samu a lalle ka shiru inda malamai suka yi mutun ya kankara kaga zai zama ka samu shari na mas'aloli waɗanda suke na fiqh insha Allah Imam al-Ala'i Ala'i abinda muka wadi ya zama mana daidai Allah tara mu cikin lada kuskuren da muka yi ubangiji su wallita ne matabu kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ga harta mana Allah subhanahu wataala da kuka dini na eto ina ga kenan satin gaba sai ka rike ka ƙara fa'ida saboda mun ƙara mantuna kenan satin gaba insha Allah sai a yi wannan interview izinin Allah ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك